بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 31 ga watan Julai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al-intisar lis-sahab wal al min iftira'at as-samawi ad-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, Tijjani As-Samawi ya nutsa cikin wannan littafi nashi yana cin mutunci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yin kage da sharri gare su da yarfa musu abubuwan da basu ji ba basu gani ba. To shi kuma Dr. Ruhaili yana ta mai da martani da bayyana jahilcin Tijjani As-Samawi ƙarara. da bayyana cewa kawai mutum ne makiyin sahabbai makiyin annabi makiyin addinin Allah ba don komai ba sai don abin da yake ta surutai a kai abu ne a fili saboda cikakken daƙiƙi ne shi da kan shi fada cikin tarihin shi tun a farko farkon littafin shi mai suna sun mahatadait da cewa shi kwata-kwata bai ma san sayul bukhari ba sai lokacin da gantali ya kai shi ƙasan iran can aka je aka yi mai bayanai dangane da wai littattafan ahalus sunna da lokacin da ya dawo babban birnin ƙasansu tunisia wai sai ya je sai sayo bukhari da sayo muslim da sauran 'yan littattafai saboda shauƙi da zakwaɗin ya game ke cikinsu tun yana cikin motan haya sai fara ɗan bubbuɗewa yana ta sappo haka waya ciki ne fara ganin wasu abubuwa na ɗarkaniya tambaya a nan wane ne ya koya mata jani a samawi littattafan ahalus sunna har da zai kware a cikinsu ya san abin da ya sani wai ya zo yana waɗannan surutan hukuma can can baya a cikin mukaddima wannan littafi malamin yayi magana dangane da cewa shi yayi mamakin ma wai har da aka ba Tijani As-Samawi mukamin PhD yace hatta yanayin yanda ake rubutu ma ya saba ma wannan ka'idar ba ku yanda za a yi mutum ya samu mukami na PhD akalla ba a kasara ba ya zama dakta sai yayi rubutu so uku sanda ya gama digiri zai so zai rubutu in ya masa zai rubutu in ya gama zai rubutu tsarin yadda ma ake rubutun bai iya ba shi yasa ya mamakin gaske akan haka wai kuma da irin wannan ɗirkaniyar ne yan shiya suke tutiyan cewa wai ai tijani as-samawi wani rikakken ahlus sunna ne wai ya gano sunna bata ce shine sai koma shi'a a tarihin shi kuma yace shi dan ɗarikan tijaniya ne har ma in sun je tsallan su na zikiri ga irin abubuwan da yake samu na kima da daraja kasantuwan sunan shi tijjani ina fatan mun gano wannan da kyau ai dan ɗarika ba abin da ba zai iya zama ba yau in kaga dan ɗarika a coci ya zama fasso kakkai mamaki dan dama akwai yiwuwan ya zama haka domin sun ce barhama Allah ce barhama Allah ne kowa ma zai iya ci komi zai iya zama ai ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya san haka ai Allah ya kiyaye to wannan gaba malai ce ta kasimin rafidi a sahaba ila thalathati a kasamin shi wannan ɗan shi a tijani a samawi a cikin littafin shi wai ya kasa sahabbai kashi uku mun gano wannan da kyau ku wa za'amuhu anna minhum man nazala alqur'anu bi tawbihihim wa tahdhir minhum sannan yake cewa akwai kashin daga cikin sahabbai wanda alqur'ani ya sauka yana zargin su alkur'ani yana ambaton wai mugun aikinsu har ma alkur'ani na tsoratar da al'umma dangane da su warraddu alaihi fi zalika malar ruhaili ya ce za a kawo maganganun da ya faɗi a kan sahabbai sannan kuma za a maida mai da raddi raddin da ya dace ya cancance shi allah maraukin sarki ya sa mu dace ƙalal mu'allif tijjani as-samawi ya faɗi a cikin littafin sun mahata daito a shafin na ɗari da sha ɗaya tata unwan ya kafa kanan ba labarai ya ce ra'ayin ƙur'ani fi sahaba wai ra'ayin alƙur'ani dangane da sahabbai to ku rike mana wannan maganan da kyau za mu ji menene ra'ayin alkur'ani kan sahabbai sai mu komo mu ce anya wannan ra'ayin ra'ayin alkur'ani ne ko ko ra'ayin wannan zindiki ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Malo ya ce ƙabla kulli shay'in kafin dai mu ce komi dai labudda li an azkura annahu subhanahu wa ta'ala cewa shi Allah maɗaukakin sarki kad madaha fi kitabihil aziz fil adidin minal mawaƙi Allah maɗaukin sarki ya yi yabo da jinjinan ban girma a waje ba ɗaya ba ba biyu ba da munasabobi iri-iri inda ya dinga yabo a kan sahabata Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan sahabban annabi. Allah maɗaukin sarki yana ta kwantsamo yabo iri-iri da jinjinan ban girma ga waɗannan dattawan arzikin. Allah dina a habbin Rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda da nassin alkur'ani sahabbai sun ƙaunaci annabi wata ba'oho sannan kuma sun bi shi kyakkyawa nagartacciyar biyayya ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa hazal kisim mina sahaba alladina arafa almuslimuna qadarahum fi khilali mawqifihim wa af'alihim ma'ahu yake cewa waɗannan kasan da Allah madaukin sarki ya musu irin wannan yaban to su musulmi dai sun san martabansu da ɗaukakansu a irin matsayin da suka tsaye a kai da irin ayyukan da suka aikata a musulunci wanda waɗannan ayyuka suke abin yabo abin jinjina ne wa habbohum kuma Allah ya so su wa ajallohum Allah madaukin sarki ya bayyana martabansu da kuma ɗaukakansu wa azzamu qadarahum Allah madaukin sarki ya bunƙasa al'amarinsu wanda duniya kowa ya ji وتردوا عنهم كما الله يانون يا يددسو كلما ذكروهم تسند الله يب أنبتشيسو سيا أنبتشيوا يا يددسو يا أمن شيدسو ناشني دريبي سدري وبحثي تجانا السماوي يتي ني بنجكن دزني أنان لا يتعلق بهذا القسم bai shafi waɗannan kasan ba mina sahaba daga cikin sabon manzan Allah ikon Allah to ai sabon manzan Allah kenan ai ai in ka cire waɗannan to babu saurayi kaji da ƙiƙi ko ai su ne wanda Kur'ani ya faɗa ai shi annabi bai da wani littafi in ba Kur'ani da Allah ya saukar mai ba to kuma babu wani sahabi da ba a wannan ajin yake ba duk sahaban cikin waɗannan ajin suke ina fata mun gano wannan da kyau in ka cire sa ajin to sai a ce ai ajin gaba ba kowa kana matsawa gaba sai a ce tabi'ai ne ke ajin in ka matsa aji na gaba sai a ce atba'u tabi'ina ne in ka matsa aji na gaba sai a ce tabawul atfa ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to ai su suna cikin wancan ajin ne da Allah madaukakin sarki yake ta yaban su to kun gani ko wannan miskini to tausayin shi za a ji koko za a ce yayi karambani ne a tsine mashi sai ka kasa gane me za ka yi mashi ya sa takalmin da ya fi karfin kafan shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai yake cewa wai su ba waɗannan ne zai magana kansu ba alladhina hum mahattul ihtiram wanda su waɗannan abin da yake kan kowa shine girmama su wata kadir da martaba su min sunnati wa shi'a wai duk ahlus sunna da shi'a suna martaba su anya tsaya dai min sunna din dai kuma za mu ji su wane ne yake faɗi ma ta'allaqu bil qism alladhi ishtahara bin nifaq ma yace kaman yanda shi ma ba zai magana baka san da wai suka shahara da munafinci ba, to ba mu san su ba, ina fatan mun gano wannan da kyau, domin ko Kur'ani da ya zo cewa ya ƙauyawan da ke kewaye da madina ne munafukan, kuma su munafukan da aka san su su Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salon ne, kuma ma su Abdullahi ɗan Ubayi aiki suka yi ma ‘yan shi'a, domin shi ya ƙirƙiri ƙazafi ga sayyida Aisha, ina fatan mun gano wannan da kyau. almajiran shi ne suka rika zagin annabi da sahabbai don mu a bakinsu muka fara jin zagin sahabbai su ne za a je yaƙi suka zo suna ta suka suna zagi da ɓatanci allah maɗaukin sarki ya saukar da aya yana cewa ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ina fatan mun gano wannan da kyau almajiran sa abdullahi dan ubayyu ne su ne suke wannan aikin sannan shi kuma yi masayyida aisha ƙazafin da a yau ku ‘yan shi'a kuke yaɗawa kuke farin ciki saboda mai gidanku ne malaminku ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Malam sai ya ci gaba da cewa walladina hum mu'raduna litta'ani almuslimina jami'an min sunna wa shi'a wai wanda ahli sunna da 'yan shi'a daga cikin musulmi kaf wai suna dagin waɗannan sahabban ƙarya kake yi babu wani sahabi ko ƙwaya ɗaya da ahli sunna ke zagin shi babu shi ballantana zagi ya kai ga ajin tsinuwa ahli sunna manzon Allah in kuma ya ce akwai ka cewa ne ne kawo maka da isnadi tabbatacce cewa ga ahli sunna na zagin sahabi to sai yake cewa walakin na bahathi ya ta'allaku bi hadal kisim mina sahaba malam a tijjani samawi na saba da malam malam wannan bai kamata a ce mashi malam ba to amma sabo da cewa malaman sunna suna magana sai a ce malam ya ce ina fatan mun gano wannan kamata a ce sai zindikin ya ce kun gano wannan da kyau ko walakin na bahathi ya ce sai dai kalmomin bayanan shi ya ta'allaku bi hazal kismi mina sahaba wai ya shafi wannan kaso ne na sahabbai ai munafukai ba a ce masa sahabbai abdullahi dan ubay dan salul ai ba sahabi bane dan zagon ƙasa ne shine wanda ya haifar mu annabi matsala lokacin da za a ji yakin uhud a cikin sojoji 900 da annabi ya ta samma fita da su yakin uhud ya zige 300 ya mai da su madina tun daga lokacin yakin manzon Allah ya fara karewa wannan ne za a ce masu da sahabban annabi da suka je wannan yaƙi sai da suka zauna a kan dutsen Ohud lokacin da Abu Sufyan ya zo yana tsiwa da faɗin maganganun da ya so annabi ya ce ku bashi ansa Umar dan Khattab ya bashi ansa jama'a mun gano wannan da ku to ta yaya wadancan da suka koma gida a wajen wannan zindikin su ne sahabbai a waɗannan ba sahabban annabi bane waɗannan su ne Allah ya saukar da idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu waɗannan su ne Allah madaukin sarki ya ragargaza in sun zo sun ce sun imani sun shaida kai manzon Allah ne Allah ya rabu su ba mutane waje Allah ya san kai annabin shi ne manzon shi ne Allah ya shaida cewa munafukai maƙaryata ne sun riƙe rantsuwansu ya zama garkuwa da zai tsare su daga bala'o'i da musibobi iri-iri su ne wanda suka je suka yi masjidu dirar Allah madaukin sarki ce wala ya halifunna in aradna illal husna za zo suna rantsuwa cewa wai ai su sun yi masallacin ne da kyakkyawan manufa sun yi da mun taimakon addinin Allah Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibuna kaga duk inda ya komo sai ya riga dauko munafikai ɗaya bayan ɗaya yana ƙaryata su akan abin da suke ambatawa su ne suke ma'aisha ƙazafi Allah maɗaukin sarki ce ya izu kuma Allahu an ta'uru li mithlihi abadan in kuntum mu'minin Allah ce walau la ismi itumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi haza subhanaka haza buhtanun azim jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan za zama sabbai ba sabbai bane yan zagon ƙasa ne irin yanda ku yan shi'a kuke a yau don duk abin da kuke faɗi kan sahabbai Abdullahi dan Saba al-Yahudi ne shehin ku ya ɗibo daga Yahudanci, ya haɗa daga waɗannan zindiƙan iyayen naku ‘yan shi'a da waɗancan maguzawa na Iran wanda sabai suka je suka musulantar da su ƙarfi da yaji suka hana su bautan wuta, sai suka haɗa makirci waje guda shi ne wanda da shi aka haɗa tubalin da aka gina addinin shi'a. Allah maɗaukin sarki ya kiyaye. To shi ne ya ci gaba da bayani yake cewa, Alladina talafa fihimul muslimun wanda musulmi suke saɓani a kansu wannan maganan ma ƙarya ce tare da cewa tijjani samawi zai anshi raddi kace-kace wanda ya cancance shi ya dace da shi a bakin doktorin ruhaili sai dai irin waɗannan maganganun mu ɗan tsaya muna ɗan ƙwanƙwasan shi muna ɗan tsikarin shi mu ma muna ɗan haɗa mai mu hangurɓa kafin malam ya zo ya binne mana shi baki ɗaya babu wani musulmin da ya imani da Allah ya yadda da nagartan annabtan manzan Allah da yake da shakka da tambaba da jan ɗar dangane da sahabin manzan Allah gaba ɗaya babu wannan ƙarya yake yi wa nazzala alqur'anu bi tawbihihim wai alqur'ani ya sauka yana kunyata su alqur'ani ya sauka yana fallasa su alqur'ani ya sauka yana faɗin maganganu zafafa a kansu wannan ƙarya ne babu sahabi ko ɗaya da alkur'ani ya sauka ya ci mutuncin shi sai dai ka ji alkur'ani yana cewa na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna sabon manzon Allah kenan su ne suka taimaki annabi suka agaji annabi suka ba hasken da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi Allah ce kaga waɗannan yan arzikin to fa lallai ilalla su ne waɗanda za su samu babban rabo su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ce laƙadar radiyallahu anil mu'mini na izi bayi unaka ta hata shajara waɗanda suke mu baya annan sai na abubakar na ciki umar na ciki usman ko annabi cewa hazihi yadu usman wannan hannu ne a madadin hannun usman annabi ya mai mu baya ta wani dalili ne zai zo yana faɗin waɗannan maganganu ba wani musulmi da musulmi suke saɓani a kai cikin sahabbai ko alkur'ani ya sauka yake faɗin maganganu zafafa na ɓatanci a kai babu wannan kai in sahabi ya laifi ko saboda shi ɗan gata ne sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ce ma ya yafe mashi innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an inna mastadallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum sabon manzon Allah kenan ba ka da wata magana da za ka faɗa sai dai ka zo da wani alkur'ani daban da wannan alkur'anin kamar yadda malamanku maƙaryata alkur'ani yana nan sukutun wai yana hannun mahadi ai gado ne yan shiya suke ta gada daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wai alkur'anin yanzu haka yana wajen mahadi muntazar shi kuma yana cikin sirdab abin da muke cewa sai ka ji malaman shiya suna cewa ƙarya ake masu sharri ake masu ƙage ake masu da ake cewa wai sun ce suna da alkur'ani sabanin alkur'anin musulmi sai mu ce eh ku ne kuka faɗi a cikin usulul kafi ku kuka faɗi a cikin littafin faslul khitab fi isbat tahrif kitabi rabbil arbab ku kuka faɗi a cikin littafin biharul anwar da sauran littattafan ku birjik ina fatan mun gano wannan da kyau kuma Khomeini ya zo ya kankat a cikin littafin wasiya tashi yake cewa wannan alkur'anin da sufa da suka buga wanda ake ce ma alkur'anin rasmin usmani to su ba su yadda da shi ba su nasu alkur'anin yana hannun mahadi to abin da muke cewa in kun ce mu kawo sai mu ce ai ku ne da mahadin ku ne za ku je ku ɗaga shi yana can iraki ku ce mahadi taimaka ka ba mu alkur'ani a hadu sunna za su ƙure mu a taimaka in ba za a ba ku nuna musu ina fatan mun gano wannan da kyau to sai dai in a cikin wancan alkur'anin dan jabu kun gano wannan da kyau ko shine akwai zargi zargin sahabban annabi amma qur'anin da musulmi suka yi imani da shi to babu aya ko kwaya daya da ta zargi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai yake cewa wata hadidihim fi ba'dil mawaƙin sannan kuma da barazana sahabbai zare masu ido da faɗin narkon uquba a kansu wai a wani wajejen sahaban da Allah yake cewa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum sun za a ce wai Allah madaukin sarki na faɗin haka kansu sahaban da Allah madaukin sarki ya ja kunnun masu imani cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman jama'a kuna jin waɗannan bayanan ko sahabban da mumini bai zama mumini na ƙwarai sai ya rika yin masa addu'a Allah gafarta mana sannan ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani sannan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sanya gaba da kiyayya a cikin zukatanmu dangane da waɗannan ƴan arziki irin albarka jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya shiryar da mu yake cewa walladina hazzarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wai wanda annabi ya tsawartar da mutane dangane da su fil adidi min al munasabat wai a abubuwa daban-daban daban da suka rika faruwa aw hazzara minhum ko kuma ya tsawatar ya tsoratar ya ankarar da al'umma dangane da hadari da fitinansu wai sahabban manzon Allah Allah ya kiyaye qultu kun ji maganin da ya faɗi ko to yanzu bari mu Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili yace la yakhfa ma fi kalami hadha min al-kadhib abin a fili yake ba wani abin da zai koyu cikin maganganun wannan na ƙarerai wal talbisi da ƙoƙarin rikita al'umman da suke ƙidahumai amma duk wanda ba ƙidahumi ba ya ji wannan maganan ma sai ya ma ba shi dariya ina fatan mun gano wannan da kyau wai sahabbai ne kuma suka roto alkur'anin da haka a kansu kuna fahimtar wannan da kyau ko to sai malai ya ce wa zalika anna ahlus sunna yanda zaka fahimci ƙaryan wannan zindiki ƙarya ne wacce take a sarari a fili lalle su ahlus sunna wal jama'a ya taqiduna adalata sahaba kullihim sun kudurce cewa sabon manzon Allah baki ɗayansu adalai ne da adalantarwan da Allah madaukin sarki ya masu mu ahlus sunna ba mu yadda akwai sahabin manzon Allah kwaya ɗaya abin zargi ba dukkanin sahabban manzon Allah kakaf ɗinsu mazansu da matansu tsoffinsu da yaransu matasansu da 'yan mata gaba ɗayansu adalai ne kaga ya mana ƙarya ya ce wai ahlus sunna wai suna zarge da zagi da cin mutunci da ɓatanci ga sahabbai wannan ba gaskiya bane wa ammal munafiquna mala yace su kaga munafikan bayi falaisu mina sahabati bi halin kwata kwata ba su taba zama cikin sahabbai ba a kusa ko a nesa ba a ce ma abdullahi dan ubayi dan salulu sahabi da shi da yan inashi inashi su tai waɗannan kaf su ba a ce masu sahabbai ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai mala yace fa sahabi filistila sahabiya istilahin malamai suka ce huwa mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya haɗu da annabi mu'minan bihi kuma yana mai imani da annabin wa mata ala zalika kuma ya mutu akan haka karanta littafin al'isaba na ibn hajarin jiz'in farko shafi na bakwai jama'a mun gano wannan da kyau ku kun ji sautin ilimi kun ji kalman ilimi daga faɗin magana an fitar da to waye sahabi su waɗancan sun yi imani ne ba su ne Allah maɗaukin sarki yake cewa ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum haka yace wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu sun kafirta bayan da sun zo gaban annabi sun yi mimimi wasu sun musulunta Allah ce sun yi guri da su cimma wasu manufofin da Allah madaukin sarki ba za su cimmata ba jama'a mun gano wannan da kyau ko fakharajal kuffaru to kaga a cikin wannan ta'arifi na sahabi an fitar da duk wani kafiri wal munafiqun daga da kuma munafikai min haddis sahaba daga cikin gayyan sahabbai li'annahum lam yu'minu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ai ba su imani da annabi ba wa in kana almunafiquna fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'amiluna bima yuzhiruna min al-islam ana mu'amalanta abin da suke ambatawa suke bayyanawa na cewa wai su musulmi ne kun gano wannan nake ku a haka ake mu'amalantar su a rabu da su amma ba wani mutum ɗaya daga cikin ɗaya ɗayan al'umma wanda ya yadda da cewa munafiki kwai sahabi ne cikin sabon da annabin da kowa ma saboda qur'ani ya riga ya ragargaza su yayi maganganu a kansu karanta suratu tauba suratu qitalin da suratu anfalin da suratu suratu ali imran zaka samu siffofin su da suratu nisa'i da ma'ida zaka ga yadda qur'ani yake maganar su in ka shiga bakara ma qur'ani bai basu ba sai da ya magana ka kai ziyara suratul ahzabi zaka ji maganganu a kansu sannan sai ka tsaya ka natsu hankalinka ya kwanta a cikin suratul nuri nan zaka yi aran gama da su sai ka rika leke leke cikin suratul munafiquna da suratul hadidin zaka samu bayanai ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya can a kansu ina fatan mun gano wannan da kyau amma wannan zindikin wai ya ce wai waɗannan munafukan wai su sahabai ne Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ce wata kasimu alladhi zakarahu wannan kasan da ya ambata la yumathilu siwa aqidatar rafida ba abin da yake bayyana karar a fili irin mugunyan aqidan shi'a duna ahlus sunna ba ahlus sunna a ciki farrafida sahaba ‘yan shi'a su ne waɗanda ke karkasa sahabbai ila kismaini zuwa kaso biyu, udulun wa murtaddina, ka bara ƙara ma zindiki karatu, 'yan shiya ba uku suke kasawa ba suna kasa su gida biyu ne za su akwai adalai sannan ko wanda suka yarda wa indahum anna sahaba kulluhum irtaddu a wajen 'yan shi'a sun ce sabon manzon Allah kakkaf ɗinsu sun yarda anil islam sun bar musulunci illal kalil suka ce sai 'yan kaɗan minhum la ya tajawazuna arba'ata aw saba'ata wai su wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum hudu ko ko mutum bakwai ba kama ja a zalika musarrihan kaman yadda ya zo karara bihi fi ba'da riwayatihim al-mashhura a wasu daga cikin ruwayoyinsu shahararru allati taqaddama naqluha inda al-hadith yayin da muke bayani a kansu an mu'taqadihim fi sahaba ku je ku koma can baya ku duba littafin ko babin da muke bayani dangane da abin da 'yan shiya suka ƙudurce a cikin aƙidansu dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karanta shafi na saba'in da biyar wa ma ba'a da ha na wannan littafin kaga mun yi bayanin tun baya yanzu ko muna shafi na ɗari uku da sha hudu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya saka malamin nan da alkhairi fasahaba alladhina qala sahabban da yake cewa innal fariqaini yataqiduna adalatahum wai ƙungiyoyin shi'a da ahlus sunna wai suna ƙudurce adalcin sahabbai hum ula'ikal afrad alladhina ya yas tashinuhum rafida min al-hukm ar-ridda sune fa da 'yan shi'a suke kamfata musu barin cewa wai gaba ɗayan sun yi ridda wa qismul ladhi dhakarahu annahu talafa fihim ɓangaren da kuma ya ce wai an yi saɓani a kansu su ne amatus sahaba alladina ya a taƙidon rafida riddatahum wa kufrahum su ne waɗanda 'yan shiya ke ƙudurta cewa wai sun yi ridda wai sun zama kafirai wai sahabban manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun in aka zo aka zargi syllabus na tarbiyyan annabi yanzu wane ne za a ce yayi felin manzan Allah ba kenan ba dan shi'a bai da mutunci bai da kangado bai da ilimi bai da hankali yana ƙoƙarin ya ci mutuncin sahabai bai san ba a lokaci da wake neman ya ci mutunci don cin manzo Allah ke son ya ci Allah ya kiyaye mala ya ce wa amma ahlus sunna amma su ko ahlus sunna fala yaqirruna hadha taqsim wannan kasan ma da ya karkasa ahlus sunna ba su yarda da shi ba wala ya'taqidunahu kuma ma ba su kudurce shi ba fasahabatu indahum kulluhum udul a wajen ahlus sunna kakkab din sahabban manzon Allah a yanzu kun ga yadda ake naƙadi ko maganar ɗaya bayan ɗaya har zagin da zai zo zai sai an bi shi haɗaka an shaƙo shi an kwantar da shi an murƙushe shi an bayyana ma al'umma cewa maƙaryaci ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ba maganar sassautawa ko saurarawa dole a fito a bayyana wa mutane haƙiƙanin al'amarin waɗannan zana da ƙaɗin mahala ya ce wa ma'a fasadi hada taqsimin ladhi zakarahu in ka lura shi kasan ma da ya kasa cewa wai gida uku ne mahala ce shi kanshi wannan kasan maganan banza ne fakanal ola aula bihi law kana sadiqan mala yace fi madda'ahu min al-insab an yaqula ba'da haza mala yace fakanal aula bihi abinda ma ya dace ga wannan zindikin law kana sadiqan da abinda ma ya faɗi kaddara gaskiya ne fi madda'ahu cikin abin da yake da'awa min al-insab na cewa wai tun a farkon littafi karku manta ya ce za a adalci kun gano wannan da kyau ko an ya kula ba'a da haza shine ce inni sa'abahathu kun gano wannan da kyau ko ya ce zai yi bincike to ba in ya ce zai binciken to me zai binciku kun gano wannan da kyau ko dan Allah ji sai ka ce dan yan yayi wanda ake koya magana wai dakta ne fa wannan ne yan shiya suke yawo suna ce ma waɗanda suke wawayen su ku zo ku gani da idanku ga wani ahalu sunna ya gane sunna ya zo har ya rubuta littafi wasu sun mahata daitu wai sannan yanzu na gane na shiru shi wani malami ya rubuta mai radda ya ce bal zalalta ha ka dai bata ai baka bata ba sai yanzu wai dan dariƙan tijaniya ne ya koma ƙadiriya sai ya koma shi'a wai sai ya ce wai yanzu ya shiru ina fatan mun gano wannan da kyau kifi ne faɗo daga ruwa irin tsallan nan da suke suna wasa sai tsunduma cikin man gyada akan wuta da ya ji shi ya so zai ji kai yanzu na ji daɗi ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ce wannan anya ko kifin ne Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum